بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake haɗa mu a wannan rana ta laraba a karatun da muka saba na sati-sati bayyana 'yan manonin alkur'ani mai girma yau muna takwas ga watan biyu hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 1440 wanda shi ne daidai da sha bakwai ga watan goma 2018 muna cikin suratul baqara aya ta 50 daidai mu nan za mu tashi insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون فرعون وأنتم تنزلون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون نعم Allah subhanahu wataala a ayoyin da muka karanta wancan yana mana bayani akan banu Isra'ila وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الله سبحانه وتعالى ya bamu labari irin azabar da fir'auna yake ma mutanen annabi Musa alayhi salam kuma kamar yadda muka faɗi jarabawa ce Allah subhanahu wataala yake musu Allah madaukakin sarki yana jaraba bawa da wani abu wanda yake na alheri kuma a cikin ganin daman shi subhanahu wataala da adalcin shi yana iya jaraba mutum da alheri kenan sharri alheri waɗannan guda biyu Allah yana iya jaraba ka da su ya maka jarabawa ya ga cewa za ka ci jarabawa ko kwa to Allah madaukakin sarki a wancan lokacin mutanen annabi Musa da shi da mutanen shi su ne musulman wancan lokaci sai Allah ya yi nuhaci ya jarabe su sai ga masu da fir'aun yake ɗanɗana musu kuɗa ta azaba to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ke cewa kuma aya da zamu karanta ta yau wa id farakna bikumul bahra cikin ni'imomi da na muku inji Allah madaukakin sarki ku tuna lokacin da muka keta ruwa teku mai girma fa anjaynakum sai muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'aun shi wannan fir'auna wanda ya sha musu kai wanda Allah ya gama su da shi sai Allah ya tseratar da shi ma'ana ya dirmiyatar da shi a cikin wannan ruwa wa antum tanzurun alhali kuma ku kuna kallo kenan wannan aya ce mai girma ba wai labari bane aka baku ko kuma a wani ne ya zo ba da labari ma kenan suna kallo ga su ga fir'auna ya biyo su da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari lokacin da mutanen annabi musa suka ga fir'auna gashi nan ya dirka ko su suka ce ma annabi musa inna lamudraku suka ce ya musa ka ce allah ya ce za mu huto mu tsira to ga fir'auna ya isko to ya ya zami annabi musa ya ce kalla bai yiwuwa ne inda tun da dai allah ya ce za mu tsira allah shi ne da umarnin shi muka huto nan to tabbas za mu tsira su kuma da yake ba su da zuciya na ta'annabta irin su kankancewa da ake samu na imani irin na annabawa wanda suke lamun cewa cewa lalle tabbas idan Allah ya ce abu to mai yiwuwa ne su mi suke gani suna ga teku a bayansu ba su iya shiga kuma nan gabansu ga fir'auna da jama'an shi kuma ba su da ƙarhin su tunkare shi yaƙi wannan bai ma taso ba shi ne sai suka ce wa annabi musa ai kawai shi kenan mun hallaka annabi musa ya ce ba zai yiwu ba saboda haka sai allah ya ba shi umarnin cewa a nudurib bi asakal hajar fanfalaka fa kana kulli qaudin aw fa kana kulli firqin ka qaudin azim sai allah subhanahu wataala ya ce ma annabi musa to bigi sandanka a nan ma idan muka diba akwai jarabawa so da yawa mutum imanin shi bai tabbatuwa ko kuma mutum ya sayan cewa eh lalle ya da da imani da Allah ya yarda da kudura ubangiji sai in ya shiga cikin wani kayan halin kakaniki kuma halin da bai da wata dubara bai san ba ta ina zai huta ta gaba ko ta baya kamar yadda mutanen fir'auna mutanen annabi Musa suka shiga game da fir'auna da ya biyo su to a lokacin da za a samu shi idan mutum mai imani ne zai iman da cewa eh lalle tabbas Allah madaukakin sarki zai sama mushi mahuta shi ko wanda ba shi da imani ko kuma wanda imanin shi ragegge ne ba shi da tauhidi shine wanda zai shiga shirka ga Allah ya je wajen malam boka ya je wajen boka ya je wajen wani matsayi ko ya je wajen su gumakai duk wani abin da aka bashi labari cewa zaka tsira a can sai ya tafi kenan a wani lokacin ya matsi da ubangiji madaukakin sarki kenan imanin kwata-kwata ma babu shi yana bukatan tajdidi to saboda haka ni'imar da Allah madaukakin sarki yama banu Isra'il shine ya keta ruwa Allah ya sanya ruwa ya zama yadda kasan katanga katanga kuma kowace jama'a da tasu don mutanen na banu Isra'ila gida-gida ne ko mu ce jama'a jama'a ne ko kuma ciki-ciki yan gidan wani ga inda za su bi yan gidan wani ga hanyarsu yan gidan wani ga hanyarsu Allah ya musu haka suna kallo kuma teku ne wani duka yana daga cikin hikima ta Allah maɗaukakin sarki kuma a ƙarshe sai yake ce musu wa an tumtan zurun kuna kallo ƙiri-ƙiri ba wai ta zaɗin ya bace ko kuma wani abu ne labari kamar yadda muke ji a yanzu mai imani ne zai tabbatar da wannan wanda bai da imani ta yi ya ƙaryata irin wannan maliki cewa ba da an an ƙaznakun min ali fir'auna wa kharajtum ma'a musa alayhi salam kharaja fir'auna fi talabikum fa faraqna bikum al-bahr bale ce ku tuna Allah ki ba su labari ya ku banu isra'il ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku ya tsayar da ku daga banu isra'ila kuma ya sanya teku ta zama ya katanga kuka wuce fa anjaynakum ay khalasnakum minhum muka keɓance ku muka ma'ana kura fir'auna babu babu ku babu shi tunda Allah ya dirmiya shi su dama menene tsoron su fir'auna yana kama su fir'auna shine yake musu azaba shine yake hallaka iya maza ya bar matan to yau gashi sun tsira kuma Allah ya hallaka shi wa garaqnahum wa antum tanzurun liyakuna zalika ashfa lisudurikum Allah yace kuna kallo dan wannan ya zamanto duk wani mai wani kokonto a zuciyar shi kokonto ya zaman to babu yanzu ya samu waraka wa ablaga fi ihanati aduwikum kuma Allah ya nuna musu ma'ana makiyin shiga makoman shi fir'auna duk dagawan shi duk irin da yace har ma ya kai cewa yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji kuma ubangijin ma ni ne na sama duk abin da da duk irin karahancin da Allah ya kyale shi cikin hikima ubangiji subhanahu wataala yayi ta yi shekaru aru aru ha'an aka yi annabi musa tun kayan aihe shi ha aka aihe shi har ya girma aka ba shi annabta akalla shekara arba'in kuma ya zo ya ta gwagwarmaya da fir'auna har ya huta daga gari kuma ya dawo to waɗannan shekarun duka idan ko kiyasta su zai kai shekara hamsin ne ya kai shekara sittin ne allah maɗaukakin sarki ya bar banu isra'ila ya sama fir'auna ido yana abin da ya ga dama to da haka idan kaga azzalimi ya sha ko kuma an jima ana yi wai kada ka yi tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki ya mance da shi ne cewa Allah maɗaukakin sarki manzo ya ba mu labari innahu layim lil zalim yana ba azzalimi wani ɗan lokaci ba don koyo ba illa don Allah ya kama shi da hujja to kaga irin yawan shekarun da fir'auna yana abin da ya ga dama yace shine ubangiji yana kashewa yana rayawa yace ma arzikin duniya gaba ɗaya nashi ne yayi kowa jin daɗi to a ƙarshe ga irin Allah irin hallakawa da Allah ya mishi a gaban banu Isra'il wannan dai ya zamanto Allah ya walakanta shi a gabansu kuma Allah ya ce falyawman nujika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah kuma ya bada labarin cewa a yau shi fir'auna za a tseratar da gawan shi dan ya zamanto aya ga mutanen baya dan ta yi banu Isra'ila yanda suka hurgita yanda fir'auna ya hurgitar da su ya tsoratar da su inda za a ce ba su gagawar shi ba cewa ga shi Allah ya bar shi da a ce teku za ta da shi to sai an samu daga cikinsu wanda za su ce kai fir'aunawa bai yiwa ya mutu saboda shi ya ce Allah ne ga irin firgicin da ya sa su to sai Allah ya ce kuma gawar ka za mu barta don ta zamanto aya ga mutanen baya to saboda haka sai Allah wasu daga cikin mutanen nasu ruwa ya tahi da su to amma sai da Allah ya tabbatar da gawar fir'auna banu isra'ila suka ganshi kirikiri har ma waɗanda suka zo can baya wannan ba don komai ba dan ya zama to aya alama ce ta nuna cewa duk wanda ya ma Allah tsagawa ga karshen shi kuma duk wanda ya bi Allah duk irin musibar da ya shiga duk irin takurar da ya shiga to lalle ne a wata rana Allah madaukakin sarki sai ya tseratar da shi kamar yadda ya tseratar da mutanen annabi Musa game da fir'auna مالك وقد رد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء وقد ورد cewa an samu wasu ruwayoyi wannan ranar da aka hallaka fir'auna aka tsayartar da annabi musa da mutanen shi shine ranar ashura kenan goma ga watan al-muharram kama rawa ahmad ali ibn abbas qala kama yadda imam ahmad yayi ruwaya daga abdullah ibn abbas sahabi na manzon rahma sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه منذ صلى الله عليه وسلم لوقتين da hijira yazo madina ra'al yahuda yasumuna yawm ashura sai yaga yahudawa suna azumin ranar ashura fa qala ma hadha al-yawm alladhi tasumun sai annabi ce musu wace rana ce wannan da kuke azumi qalu sai suka ce hadha yawm salih suka ce haza yawmun najallahu azza wa jalla fihi nabiyyu banu isra'ila min aduwi wannan ma'ana rana ce wadda take mai daraja rana ce wanda Allah madaukakin sarki ya tseratar da banu isra'il annabi Musa saboda godiya da Allah fasamahu Musa alayhi salam sai annabi Musa yayi azumi to saboda haka sai zamanto banu isra'ila idan wannan rana ta ashura ta zo sai su rika yin azumi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi Musa yake cewa mutanen Yahudawa mu mun hiku cancanta annabi Musa annabin Allah ne ya zo da musulunci mu ma kuma mun zo da musulunci mun hiku kusa da shi saboda mu muna addinin musulunci shi ma addinin musulunci yayi fa samahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi sawmi annabi sai azumci wannan rana sai kuma ya umarni a yi azumi shi ne wannan azumi da ake na rana ashura azumi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kankare zunubin shekara wadda ta wuce to a cikin hadisin wani wata ruwaya sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda na kai baɗi kana in rayuwata ta kai baɗi la asuman na tasiya sai na azumci ranar tara in azumci ranar goma ya ce ba don komai ba illa don in sa'a ma yahudawa tunda su yahudawa suna rana goma mu musulmi mun yi rana goma to kenan sai mu yi rana tara da goma wanda rana tara ba don komai ba illa don ya zamanto akwai bambanci tsakanin musulmi da bai yahudi bai dace ba a ce musulmi bai da wani kamancicci ne sai bai yahudi ko ba nasare ko kuma wani wanda ba shi da addini irin mutumai wanda yake mulhid ne shi musulunci a shi ba komai ba ne ba a lissafi cikin yahudawa ba a lissafi cikin nasarawa ba a lissafi cikin musulmi shi dai gashi nan wanda aka cima zindiki to kai ya zamanto musulmi yana koyi da waɗannan ɗaya daga cikinsu duk abin da kasan zai saba ma ba yahudi to sunna ne ka aikata shi kenan duk abin da kasan aiki ne na yahudawa to kuma dole ne ya zama wajibi a ce ka bar shi ta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa banu isra'il mumin hibu kusa da annabi musa ganin ruwaya ce ta imam bukhari da imam muslim da nasai da ibn maja wanda yana karantar da mu cewa ashe ranar da aka tseratar da mutane annabi musa da shi annabi musa alaihi salam rana ashura ce kuma ga dalilin fadalar wannan rana ko kuma dalilin jin daɗi da tseratar da allah da ya ma musulmi ya ba su galaba akan fir'auna sai ya zamanto ana yin azumi saboda godiya da allah subhanahu wata'ala sai allah ya ce wa izu wa'adna musa arba'ina laila ka tuna lokacin da muka ma annabi musa alkawali na wasu raneku ko ko mu ce darrai guda arba'in sun matakastun ijila sai nan kuma ku banu isra'ila sai kuka riƙi wani ɗan maraƙi min ba'dihi min ba'dihi kenan bayan annabi musa ya zo wajen wajen munajati da ubangiji subhanahu wataala ya bar su cewa dan uwan shi Haruna ya kula da su ka kula da wannan mutane ka dora su saman hanya ka dora su bisa tauhidin ubangiji subhanahu wataala to amma sai da aka samu wani samiri wanda ya zo ya hallaka su ya maida su bauta ma wani gumki shine ma'ana sun mattakhasum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun kuma ku kuna zaluntar kanku babu mutumin da ya yi zalunci kamar mutumin da ya ma Allah shirka madaukakin sarki kamar ka ɗauki wata cancanta ta ubangiji ka ba wani wanda bai cancanta ba to wannan babban zalunci ne sun ma'afauna an kumin ba da zalik sai nan sai muka yahe muku in ji allah maɗaukakin sarki kenan bayan annabi musa ya zo la'allakum tashkurun ba don koyon ba illa don ku gode ma allah cikin nimomin shi da irin tseratarwa da ya yi da ku kuma da irin yahiya da ya muku bayan kun bota ma wani wanda ba shi ba wani ɗan maraƙi da kuke bota ma wai za a taina musa alkitab allah ce kuma ka tuna lokacin da muka ba annabi musa littahi wal furqana da kuma littahi wanda yake rarrabe ƙarya da gaskiya shi ne littahin ne guda alkitab kuma shi ne alfurqan la'allakum tahtadun dan ku shiri zuwa ga hanya allah madaukakin sarki anan faɗar shi wa iz wa'adna musa 40 laila bayan allah ya ambaci irin ni'imomi da ya ba banu isra'il tseratar da su da fir'auna wannan kadai ya isa ya zamanto babban ni'ima da Allah madaukaki sarki ya musu to shine sai Allah kuma yake ba su labarin kwanakai 40 na annabi Musa alayhi salam bayan tauhiyar mazkuratu fil a'raf qawlihi ta'ala wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi 10 a suratul a'raf Allah ya ba mu labari cewa asali da warko Allah ya kirayi annabi Musa akan cewa zai gana da shi kwana talatin bayan kwana talatin sai Allah ya cika aka ƙara goma kenan sai zaman to arba'in cikakku to wannan Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Musa ne domin ya karɓo abin da zai zo ya mabanu Isra'ila wa'azi ya sanya su hanya zauwar shi ke da wuya kuma ya ga sun shiga wata hanya daban tuna har sun mance wancan bala'i da fir'auna ya musu irin azabar da Allah madaukakin sarki ya sa fir'auna ya musu tuni sun manta da wannan tseratarwa da Allah ya musu ya hallaka fir'auna shi ma wannan sun mance sai ga su suna sanya ma Allah kishiya malaki cewa aka ce wannan cikamakon kenan kwanaki da Allah madaukakin sarki ya cika ma annabi Musa kenan bayan an huto da shi kenan shi ne ce a zulqa'ada ne kowa 20 min zulhijja ya zamanto zulqada shi kwana goma ko kuma 20 ne daga cikin zulhijja kenan sai Allah madaukakin sarki ya cika mishi to saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ku tuna wannan lokaci ku banu Isra'il wa kana zalika ba'da khalasihim min min qaumi fir'aun kuma wannan abin ya kasance gab bayan Allah ya tsiratar da su sai kirayi annabi Musa sai annabi Musa ya ce to kai Haruna kai ka kula da waɗannan mutane ka sanya su hanya to amma sai da shaɗin ya zo rinjaye su wa yi za'ata yana musu alkitab a nan alkitaba shi ne attaura attaura kuma alfurkan man yi farko bayan alhaƙi wal batil wal huda wal dalal littafin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma shiriya da bata kenan shi ne alfurkan ba don koyo ba la'allakum ta hadarun don ku shiri zuwa ga hanya ba da khurujukum min al-bahri كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله كما ملاباري cewa wannan annabi musa ta hiyar da ya je a musu littahi gab da an hallaka fir'auna ne bayan allah ya tsiratar da su to shine allah sai ya turo musu ga littahin attaura da shine za ku yi aiki duk wanda ya bi shi ya shirya wanda ya bar shi kuma ya ɓace to amma kaga ɗan adam yadda yake da mantuwa ko kuma mu ce yadda shaidani yake zuwa ya hallaka ɗan adam duk irin abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya gwada musu na aya hallaka fir'auna yadda fir'auna ya tada musu hankali banu isra'il yadda ya nuna musu cewa shi wani ƙwarƙwaryen ubangiji ne wanda ya cancanta su bauta mashi suke tsoron shi kamar mi to amma wai sai ga su yanzu sun rike wani ijil ma'ana wani takarkari ko kuma mu ce wani sa wai zaman to shi suke bauta ma sun bar allah maɗaukacin sarki annabi musa da ya zo a wannan lokaci hankalin shi ya tashi ya kama haruna ya kama gemun shi shi na haruna yake cewa ya bani aka la ta akuzu bi lihiyati wala bi ra'si ya kama shi gilgila shi yana mamakin yaya aka yi waɗannan mutane suka koma zuwa ga wannan hanya suke bauta ma ma'ana waɗannan gumakai ko suke bauta ma wannan gunki shi kuma samuri shine ya batar da su wata ruwaya ake cewa a shi ya ga wani asar ne min asirin rasul lokacin da ya ga wani mala'iki ya zo cikin mala'ikun da allah maɗaukin sarki ya aiko sai ga kamar da ruwayar take bayani dokin shi ko kuma abin hawan shi irin ƙasar da yake takawa faƙaba ta ƙaba ta min asirin rasul kamar da allah ake ba mu labari sai ya ɗauki wannan ƙasar lokacin da ya yi gumkin na nasa kawai sai ya watsa mishi da ya watsa mishi sai ga shi an samu gumki kuma lahu kuwar yana da kuka to shi kenan banu isra'ila sai hankali sai dawo a tun da ya ziga shi wannan gumki ne aka yi shi har yake magana to ai kawai ubangiji ne sai mu shiga bauta mushi shi kenan gaba ɗayansu sai ɗaiɗaiku daga ciki haruna ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya ce musu a'a ba irin hanyar da annabi musa ya ɗora su ba to amma shaidan da yake ruɗar ɗan adam sai ja da yawa daga cikinsu suka je suke bauta ma waɗannan gumki annabi musa alaihissalam bayan ya je ya yi kwana arba'in ya aiko ya amso wannan saƙo na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya gansu ya firgici fa'alƙal alwaha wa aka zabi ra'asi a kai ya jirruhu ilai allah ke mamu labarin cewa annabi musa da ya ga wannan sai da ma ya yi watsi da waɗannan abin da aka bashi yake mamakin irin yanayin da mutanen shi suka shiga to saboda haka wannan yake nuna mana girman shirka wannan kuma yake nuna mana cewa lalle duk wani dan adam to babu wani makiyi a gare shi wajen bin shi da ubangiji subhanahu wataala kamar shedani shedani ne su da yawa zai zo ya hallaka dan adam ku diba da ayoyin da muka karanta ba da jimawa ba yanda Allah madaukakin sarki ya sa Adam alayhi salam tare da Hawwa gida na ni'ima gida na hutu gida na jin daɗi gida na hal abada wanda babu mutuwa a ciki amma sai da shedani ya yi abin da ya huddo su Allah ya ce musu ci komi a cikin aljanna amma kada su ci itaciya guda to amma shaidan sai zo ce musu wannan itaciya da kuke gani shajaratul khuld itaciya ce wanda idan kun ci ta babu ko babu mutuwa kuma idan kun ci ta mulkin la yabla kuma wani mulki ne na hal abada yake ta hudi ma Adam alayhi salam idan ka ci wannan itaciya kaza ne har ya rude shi Allah ya kore su daga aljanna to kaga mutanen annabi Musa alayhi salam kadiba da yanda Allah ya halaka fir'auna aka keta teku suka huto wadancan aka riye su to amma sai ga sun rike wani abu wanda ba Allah ba suke bota mishi to saboda haka shi yasa farkon abinda Allah madaukakin sarki yake turo da annabawan shi abu babba wanda ake so mutun ya kore shi game da bin Allah shi ka a samu a gare ka shirka ko karama ko babba wanda ita ce babban zunubi wanda aka sa'a ma Allah madaukakin sarki duk wani zunubi wanda ba shirka ba zunubi ne wanda yake karami sunan shi duk girman shi karami ne idan aka gama shi da shirka to saboda haka ita kuma shirkan nan ba wai tsahi ba kadai kamar yadda bawo shi yake cewa idan an ce shirka shi a ce tsahi sai boka wanda zai bori wanda zai kiraye aljani ba wannan ba shi bane shirka ba shi kaɗai bane shirka shirka shine mutum ya haɗa Allah da wani a wajen bauta duk abin da kasan Allah ya cancanta kama kama wani wanda ba shi ba to a wannan lokacin za a ce kayi shirka idan kama wani sujada idan ka so wani hiye da Allah idan ka fifita magana wani hiye da ta ubangiji madaukakin sarki idan ka bi umarnin wani hiye da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne da yawa za su kai ka zuwa ga shirka da Allah madaukakin sarki to shi kuma imani baya tahiya da shirka kawai ana samun shirka imani yana gusawa ana samun imani shirka tana gusawa to haka ya kamata musulmi ya kasance imanin ka ya zama to ya koyi shirka musamman abin da ya shahi tawakkali da abin da ya shahi kaddara duk abin da ya same ka duk abin da Allah ya kaddara duk abin da ka gani na kusa ko na nesa ka sakanka ce ka yi imani cewa Allah madaukakin sarki shine ya kaddara inna alheri idan na sharri ne kuma shi ma ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya dora ma kada ka rika kallon wani cewa wane ne sammu ne wane ne ayi ta yawace yawace ayi ta kame kame har mutun ya ji ya mutu babu imani Allah kiyaye kenan daga cikin imani abin da ya kamata mu jajirce wajen tabbatar da shi bayan mun yi yaƙi da shaidan shine mu tabbatar da cewa lalle muna kan tauhidi wanda shine abin da zai tseratar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sun dawo daga yaƙi da sahabban shi sai suke ce mashi ij'aluna na zata anwatin kama lahum zata anwat su a jahiliya suna da labari idan za a je yaƙi akwai wasu mutane suna da wasu itatuwansu a waje wasu gumakansu in za su yaƙi misali nan da kwana biyu ko nan da kwana ɗaya idan sun fito sai su je su rataye makamai a cikin wannan gumakai ko wannan itatuwa wai suna neman wannan gumakai idan sun je yaƙi su za su ba su nasara sabai na manzo sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikinsu wanda ba su jima ba da musulunta sai suka manta ana fitowa da gari sai suka ce ma ya manzo mu ma ka sanya mana inda za mu rataye makaminmu don neman albarka don neman nasara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaɗan da kun yi wani aiki irin mutanen annabi musa alaihi salam mutanen annabi musa su ne allah ya tseratar da su shi kadai babu zancen wani abu wai amma da suka ƙetaro suka ga cewa sun samu rayuwa mai kyau suka ce ma annabi musa alaihi salam ya nema musu wani abin da za su bauta mishi ya nema musu wani abin da za su gama shi da allah yanzu sun mance Allah da ya tseratar da su ya hallaka fir'auna to saboda haka kenan a kowane lokaci shaidan yakan iya zauwa musamman abin da ya shayi tawakkali da kadara mu a wannan yanayi namu ne yanzu abu ne wanda suke masu wahala ka samu mutumin da zai tawakkali duk abin da ya rasa Allah ne duk wani fafutuka da yake yi ya cimma nasara ko bai cimma nasara ba ya tsaya tsakanin shi da Allah imanin shi ya tabbatar da cewa Allah ne to ba kowa bane so da yawa zaka mutum ya shiga kame kame wani ne yasa ya na rasa ko kuma wani ne ya muni kaza ko kuma mutane a rika zawa ana ci ai jiwa ne ai akwai wani malam ai magana shi kamar yankan wuka ne haka haka shedani zai rika tura mutum yana ingiza shi har sai ya kai ya shi zuwa ga shirka babu wani wanda zai dora maka wani abin da Allah bai dora maka ba kuma babu wani abin da zai yaye maka abin da Allah madaukakin sarki bai yaye maka ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kace babu abin da zai same mu mutanen makka a lokacin da suka ma annabi ma'ana sun dame shi abubuwa masu yawa takurawa kowane lokaci cutarwa daga nan daga can to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa kace musu babu wani abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara Allah shi ne maulan duk wani wanda yake mumuni ne to saboda haka wannan shi ne imanin da ya kamata mutum ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi kudusi Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa ya dan adam inda za a ce Allah zai kaddara maka wani abu to mutanen duniya su haɗu tun da na farko har ya zuwa ƙarshe babu wasu wanda za su hana a ce wane bai cancanta ba a bashi abu kaza ko kuma wane bai cancanta ba ko wane bai kamata ba wane ya kamata in dai Allah ya kudurta Allah ya rubuta to duk inda kake wannan abin sai ya iske ka na arzikinka kuma idan ya zama to abu ne wanda yake mara kyau na sharri Allah ya niyya ya jaraba ka duk mutanen duniya su tsaya ka je duk wani malamin da ka ga dama da duk wani boka da ka ga dama sai Allah madaukakin sarki ya kaddara Allah ya ce inda mutane za su haɗu da na farko da na ƙarshe da aljannu da mutane babu wani wanda zai ɗauke ma wannan abin sai abin da Allah ya yi niyya sai ya tabbata to saboda haka shi imanin mutum zaman lahiyar shi imanin shi zaman to mutum litsatse ya tsaya bauta ma Allah sau da kafa shine mutum ya kasance imanin shi tsayayye ne wayan tawakkali da Allah madaukakin sarki da kuma kaddara abinda Allah ya kaddara wa isqala musa li qaumihi
وإذ قال إي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم na'am يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم na'am إنه هو التواب الرحيم na'am Allah subhanahu wataala yake cewa iz qala musa li qaumi kuma ka tuna lokacin da annabi musa alaihi salam yake ga hudi ma mutanen shi wannan ayoyi Allah madaukin sarki ne ya ba mu labari mu al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba dan komi ba illa dan ya zamanto mana izina wa'azi ne irin ni'imar da Allah ya ma banu Isra'il da kuma irin godiyar da suka mushi wannan abin izina ne dan kada mu mu hada irin waɗannan duk wanda Allah ya mushi wata ni'ima to bai dace ba bai kamata ba ya je ya bauta ma wani Allah ni'ima wannan ta gusa ko kuma tana nan wa iz qala musa li qaumihi tana lokacin da annabi musa yake cewa mutanen shi ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku tabbas kun zalunci kawunan ku bittikhazikum al-ijl da kuka riki wannan maraki da kuke bota ma wanda ba Allah ba wannan ba karamin zalunci bane fatubu ila bari'ikum kutuba zuwa ga wanda ya kirkiri halitta ku shine Allah madaukakin sarki faqtulu anfusakum ku kashe kawunan wannan shine irin tubar da Allah ya sanya wa banu Isra'il cewa shashin su za su kashe shashi zalikum khairul lakum wannan shine yi alheri a gare ku inda bari'ikum a wajen ubangijinku fataba alaikum sai Allah ya gafarta muku ya amshi tuba innahu huwa tawwabur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne shine at-tawwab inda zaka tuba yanzu zai karbi tubanka inda kuma ka koma zuwa ga wannan laihi gobe ko jibi ka sake tuba Allah zai karbi tubanka haka haka Allah in dai ka tuba to shi ko a shirye yake Allah madaukakin sarki zai karbi tubanka inna huwa tawwabur rahim Allah kuma mai yawan karbar tuba ne kuma mai rahama ne cikin rahama shi ne subhanahu wataala mala yace hazihi sifatu tawbatuhu ta'ala ala bani isra'il min ibadati al-ijli wannan shine irin hukubar da Allah ya sanya wa banu isra'il akan shine tubar su ma'ana faqtulu anfusakum yanzu da za a ce al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wani laihi tubar shi shine kashe kanshi daga akwai aiki ba karami ba to yana daga cikin addinin musulunci da ya kasance addini na rahama zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai dan rahama to inda muka dibi shar'o'i wanda suka wuce yahudanci ne dasaranci ne duk wani addini da Allah ya aiko inda zaka dibe shi ka dibi shar'o shar'o'in da suke ciki to inda zaka diba addinin musulunci zaka samu cewa shari'a ta addinin musulunci kaman ma kai ka ce kaman an bar mutum yayi abin da ya ga dama kaman ka ce babu abin da aka shar'anta kaga waɗanda suka bauta ma wani wanda ba Allah ba sai aka ce to ku kashe kawunan ku kenan haka kawai za a shiga umma wani wuri ne malamai suke cewa sai a samu wani wuri mai haske sai a ba wasu makamai wasu kuma ba su da makamai sai a kashe wuta shikenan ai ta kashe juna can an jima in aka tsaida ko aka kunna wuta wanda suka mutu sun mutu wanda ba su mutu ba shikenan Allah karbi tubarsu ka gani akwai nauyi to saboda haka wannan nauyi Allah madaukakin sarki ya sabke ma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce misali wani gumki ka bauta ma wani Allah ka je kama bauta ko kama shi sujada wani Allah kama yanka kawai abin da yake kanka shine ka ce astaghfirullah ka tuba ka koma wajen Allah madaukin jirgi da zuciya mai kyau to shikenan Allah ya karbi tubarka babu zancen kisa babu zancen ma'ana wani abu wanda yake na wahala babu zancen kuma sai ka je wajen wani malam wane dan zaka tuba irin da ake na addinin kiristanci har ya shigo cikin addinin musulunci lokacin jahiliya ko kuma inda ilimi yayi karamci idan mutum ya aika zunubi ya aikata zunubi wai lokacin da zai tuba maimakin ya tuba tsakanin shi da Allah babu ma wanda ya sani bai ba kowa labari ba a sai ya zo wajen malam ya ce to malam kaza na aikata malam ya ce to ka ka yan kudi za a yi addu'a ko kuma a yi yanka sai ka je ka tuba to wannan duka doguwa hanya ce Allah ya yi kusa da bawa game da ma'ana wuyan shi jijiya da take wuya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid inji Allah kuma yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an Allah yace idan bayuna suka kiraye ka ko kuma idan bayuna suka kiraye ni ko suka tambaye ka game da ni inji madaukakin sarki yace kai manzo ka ce musu a kusa diki ina karban kiran mai kira lokacin da ya kiraye ni kenan duk idan ka aikata aiki wani zunubi ba a so ka ba wani labari mutumin wannan a kusa yake da kai ko a nesa yake da kai yana daga cikin sutura wanda Allah madaukakin sarki ya ma bawa lokacin da ya aikata wani zunubi tsakanin shi da Allah bai dace ba ka ba wani labari bai kamata ka gaya ma wani ba wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo cikin mutane ya ce ya manzo na aikata aikin zina annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya juya ya ci gaba da hira ana ta zance ya dawo ta nan ya ce ya manzo sallallahu alaihi wasallama na aikata aikin zina ya sake juyawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake so baya so ya ji da kunnen shi ya je ya tuba tsakanin shi da ubangiji wannan haka ya dace kenan nan sabo da zaka yi guda biyu aljahr bil ma'asiya ma'asiya kamar da malamai suke cewa duk mutumin da ya je aikata wani aiki ya zo ya hudi ma wani to wannan ma wani sabo ne daban kenan kayi sabo biyu in mine ne kai zina ne kisa ne sata umine duk abin da ka aikata tsakaninka ne da ubangiji madaukakin sarki shirka ne kai da Allah kawai abin da ake so ka kyautata niyya ka nemi ka yi istighfari wajen Allah madaukakin sarki Allah zai gafarta maka babu wani ma'ana ko sai kai wani azumi ko kai sai kai yanka ko kai sai kai sadaka wannan duka abubuwa ne wanda za su kutantar da kai zuwa ga Allah idan kai su zaka samu lada amma kasancewa tuba kawai ka tuba zuwa ga Allah ya Allah na tuba ba zan sake ba shikenan da niyya mai kyau to saboda haka ashe Allah madaukakin sarki yakan saka ma wani bawa ko kuma yakan yahe ma wani bawa wani zinubi da ya aikata dalilin wani aiki da ya na alheri wani sahabi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko kuma wa yake tambaya wanda ya aikata kaza wanda ya aikata aikin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana na ana zamni ana tahira ana tahira har aka tashi aka yi sallah bayan an kare sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina wannan mai tambaya yace gani ya manzo sallallahu alaihi wasallam yace asallaita ma'ana yace kai sallah tare da mu yace eh yace to Allah ya gafarta maka sai annabi sallallahu alaihi karanta innal hasanat yuzhibuna sayiat lalle ne ayyuka masu kyau suna ta yadda ayyuka wanda suke munana kenan wani zunubin da wani zunubin da ka aikata Allah madaukakin sarki zai iya gafarta maka ya yahe maka ya karbi tubarka baka ma sani ba a lokacin da ka aikata wani aiki mai kyau kasa da zumunta kai sadaka kai karatun qur'ani kai sallah ko kai azumi ko ka kai ziyara duk wani abin da kasar aiki ne na alheri to aiki ne wanda yana ta da mummuna aiki to saboda haka ashe duk wani bawa wanda ya zunubi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah sai ya gafarta mishi kada kuma mutum ya ce zunubin shi da yawa ne ko zunubin da ya aikata yayi yawa Allah ke cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ka gaya mu bayu waɗannan da suka aikata zunubi mai yawa kada su yanke kamna game da rahama ubangiji Allah yana yahiya yana yahe duk wani zunubi jami'an gaba ɗayan shi kai bari ma wasu daga cikin bayu idan Allah ya musu gafara sai ya mai da zunubin ya zamanto mai kyau sune da Allah ke bai ba mana cewa fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kina rahama ubangiji tana da yawa shi ne Allah ke cewa innahu huwa tawwabur rahim mai yawan karban tuba kuma mai gafara to kaga nan Allah madaukakin sarki shari'a ce game da banu isra'ila shine cewa ku kashe kanku wasu su kashe wasu shikenan to an karbi tuban sauran imamu hassan al-basri yake cewa zalika hina waqa fi qulubihim min sha'an ibadatihim al-ijl Allah ya musu wannan ukuba ne lokacin da ya dasu a cikin zuciyarsu suke bota ma wannan gumki na na nasa sai Allah ya musu wannan ukuba ma waqa hina qala ta'ala walamma suqita fi aydihim ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين Allah ba mu labari lokacin da suka cewa ga dangaren sun bota ma wani Allah annabi Musa ya zo ya kiraye su ya kiraye su ya maida su hayacin su shi sa a kowane lokaci a kowace al'umma ake so mutum a samu daga cikin wani al'umma wanda za su rika tunatarwa domin dan adam yau da gobe za ka same shi ya mance ya shiga wani zunubi za ka same shi ya mance ya bai wata hanya to amma idan mutum yana jin wa'azi yana jin faɗakarwa yana zuwa makaranta lalle ne tabbas zai ji cewa ashe wannan abin da nake aikatawa ba gaskiya bane to su banu isra'ila wannan kwana 40 da annabi Musa alaihi salam yayi tuni sun rabkana cikin bota ma wani wanda ba Allah ba da yazo ya musu wa'azi ya tunatar da su yace musu ku tuna fa lokacin da Allah ya tsiratar da ku ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku fir'auna yana ta kashe ku Allah ya kashe ku ya kashe shi ya keta teku kuka hutu to yawa daga cikinsu sai a lokacin hankalinsu ya kawo cewa ashe babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi ne mana walan masu ku tafi aidihim wa ra'u annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna da suka cewa ai lalle ga dangadan suna kan bata sai suka ce to lalle fa wannan hali da muka shiga idan ubangijinmu bai ji kanmu ba ya gafarta mana lalle tabbas za mu kasance daga cikin masu hasara to saboda haka kenan a lokacin sai hankalinsu ya zo to shi yasa duk al'umma da ta rasa al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar to al'umma ce wanda take maciciya al'umma ce wanda za ta rasa khairiyya ta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar da abu biyu Allah ya fifita al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama a sauran al'ummomi kira zuwa ga kyakkyawa hani zuwa ga mummuna wannan abu biyu idan an same su to alherin Allah zai kasance tare da jama'a alherin Allah zai kasance tare da a cikin wani gari ko a cikin wata unguwa ko hatta a cikin gida in ya zamanto mai gidan mai umarni ne da mai kyau mai hana mummuna ne to za a samu alheri da tarbiyya kyakkyawa haka a gari haka a ƙasa inda za ce shugaba ya gikin umarni da mai kyau yakan hana mummuna to za a samu alheri mai yawa to saboda haka Allah madaukakin sarki cikin rahamashi da banu Isra'il bayan sun ga cewa lalle tabbas sun halaka sun koma bota ma wani Allah idan Allah bai ji kansu ba ya musu gafara ya rahamshe su to shine sai Allah yake ce musu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum kada shi da tubanku ku tuba zuwa ga mai halicinku to shine ku kashe kawunan zalikum khairul lakum inda barikum wannan shine abin da ya cancanta ku aikata wajen wanda ya halicce ku annabi Musa me yake ce musu ya qaum innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla fatubu ila barikum kene ya ku mutane na irin tunatawar da annabi Musa yake musu ya ku mutane ku tunawa cewa kun zalunci kanku waɗannan abin da kuka rike wanda yake ba Allah ba ne saboda haka shi babu wani zalunci wanda ya wuce bauta ma wani Allah maɗaukakin sarki shi ne lukumar alhakim yake ce maɗan shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim daga cikin irin nasihohi da yake maɗan shi kaga kenan idan aka samu amur bil ma'ruf a cikin gida to gidan yakan zamanto gidan albarka dole ne ya cancanta a samu uwa ko uba ya zamanto ana umarni kada a bar gida kara zube babu mai umarni a ciki sai tele babu mai hana a ciki sai salula da tele da salula da yan unguwa da irin abubuwa da ake ana shiga ana huta titi ne yake umarnin yaro titi ne yake hana shi to da an samu wannan an samu matsala abin da ya shafi tarbiyya dole ne baba ya sa ido ya rika umarni ita ma uwa ta sa ido ta rika umarni abin da ya shayi tarbiya kun gani abin da ake gani irin na zamani na yanzu irin abubuwan da ake ɗauka a tele yana da yawa domin alheran suna da yawa a ciki amma sharrin ya zo ya keta alherin to saboda haka ita kuma zuciyar dan adam tana da bangare ne guda biyu bangaren jin daɗi da morewa wanda shaidan ya ɗauki nauyin tahiyar da shi to so da yawa zuciya ta yi karkata zuwa ga wannan amma bangare na bota ma Allah bangare na da'a bangare na biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam zaka samu cewa zuciya bata cika karkata zuwa ga wannan ba sai idan mai ita yana mata seti yana karkatar da ita tana gocewa yana karkatar da ita to a lokacin za a samu tsayuwa akan gaskiya to kaga kenan ya cancanta ka tarbiyyantar da 'ya'yanka da matanka ka rika musu umarni kada ka ce nayi nayi wannan dan baya ji dan zamani ne a'a ci gaba za ka yi ka yi naci kowane lokaci don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa alqulubu bi yadillah yuqallibuha kayfa yasha zuciya da kuke gani a hannun Allah take shi Allah shine yake juya zuciya zaka iya ganin mutum tantiri kuma amma kuma zaka same shi gobe ko jibi kwanakai ɗan kaɗan zaka same shi yafi kowa zama mutumin kirki to saboda haka ashe ba abin kasawa bane a gidanka umarni ya zama wajibi dare da rana sahi da marece saboda haka wannan sai nuna maka mana ko kuma ya sanya ka insha Allah za ka samu nasara game da nacewa za ka samu nasara game da haƙuri da za ka yi akan wannan umarni da kuma hali haka kuma idan kana da wata dama ko da ba a gidanka ba ne ‘yan uwanka ne ƙanninka ne yayunka ne in dai kana da dama na hada aji wanda za ka yi musu nasiha to ya dace idan bai zama wajibi ba to ya kusa ya zama wajibi ka kiraye su zuwa ga Allah madaukakin sarki ka tunatar da su ka karantar da su to wannan shine abin da zai sanya maka alheri a cikin jama'arka alheri a cikin mutane wanda kake tare da su wanda suke kusa da kai to kaga annabi Musa alaihi salam sai yake ba su labari cewa ya ku mutane na kun zalunci kawunan saboda haka wannan abin da kuka rike wanda ba Allah ba zalunci ne abin da zai hudda ku shine fatubu ila bari'ikum kenan ku tuba zuwa ga ubangijin kuma yanayin ku na tuba shine faqtulu anfusakum mala yace tanbihun ala izami jurmihim wannan cewa faqtulu anfusakum idan ka diba abin da zai sa a yi kisa to ba karamin abu bane to wanda yake nuna cewa zunubin da suka aikata zunubi ne mai girma saboda aka she ya dace ma wasu su kashe kansu daga ciki wa tubu ila allazi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghayrahu wadannan wadanda kuka bota ma wani wanda ba shi ba to saboda aka she ya dace ya dace ya kamata ku tuba zuwa gare shi hamma in ta kama wasu daga cikin ku su mutu saboda girman zunubin kaga girman shirka abu ne wanda ke mai girma Allah subhanahu wataala ya kare mu daga shirka wa yazkurtum ya musa وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً no.
حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ no.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
no. Allah subhanahu wataala yake cewa iz qultum ya Musa kana ku banu Isra'il cikin irin tuntuni da Allah madaukakin sarki yake musu yace musu kuma ku tuna lokacin da kuka ce ma annabi Musa alayhi salam lan nu'mina laka hal abada mu ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah ƙiri da ƙiri ido da ido idan mun gan shi za mu yi imani in ko ba mu gan shi ba mu ba mu ba mu imani fa'akarat kuma sa'iƙa sai wata wuta ta zo ta kama su sai Allah ya musu azaba da wata wuta ko kuma sai Allah ya musu azaba da wata tsawa sa'iƙa gaba ɗayansu sai suka mutu wa antum tanzurun kuna kallo kuna ji kuna gani thumma ba'asnakum Allah yake cewa ku tuna kuma bayan kun mutu sai Allah kuma yace sai muka tada ku daga wannan mutuwa min ba'di mautikum la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah kaga wata nima mai girma wanda Allah ya ma banu Isra'il babban laihi da suka kara cewa ba za su yi imani ba sai sun ga Allah kuma imani na hal abada sharadi ne suka ce ma annabi Musa in kana so mu imani ka gwada mana Allah idan ba gwada mana Allah ba ba mu ba imani shikenan suna cikin waɗannan banganu sai Allah ya kashe su da Allah ya kashe su kuma ba wai ya tahiyar da su ba shikenan a'a kuma ba dan ya ba su ƙara ba su wata dama cikin rahamar shi madaukakin sarki sai kuma ya ƙara tada su Allah ya tada su ba dan koyi ba la'allakum tashkurun dan ku yi godiya kaga wani ba karamin ni'ima bace Allah subhanahu wataala ya musu wa antum tanzuruna ma'ana summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa qala rabi bin anas malaka cewa rabi rabi dan anas yake cewa kana mautuhum uqubatun lahum Allah ya musu uquba ne Allah ya musu azaba ne wannan mutuwa da suka yi fa bu'isu min ba'di al-mauti liyastawfu ajalihim sai nan kuma Allah sai ya daga su Allah ya raya su Allah ya tada su daga wannan mutuwa dan su cika ajalin su zan cewa babu wani wanda zai mutu sai idan ajalin shi yayi to waɗannan mutanen misali Allah ya sa wannan zai mutu shekara kaza wannan zai mutu shekara kaza to amma ta wurin kansu da suka ce sai sun ga Allah sai Allah ya kashe su kenan da yawa daga cikin su akwai wanda ajalin su bai karasa ba sai Allah ya tado su dan kowa ya cika ma'ana ajalin shi haka imam qatada yake cewa haka rabi ibn anas yake cewa kenan wannan sai yake nuna mana wata ni'ima mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya ma banu Isra'il ba dan komai ba la'allakum tashkurun dan ku dan ku gode ma Allah godiya ta Allah madaukakin sarki shine mutun ya bauta mishi ya bar hada shi da kowa duk wani umarni da Allah yayi mutun yayi gwalgwanin iyawa duk wani hani wanda Allah madaukakin sarki ya hana mutun ya bar shi to wannan shine godiya ba mutu ya cika cikin shi ba ya samu wuri mai kyau yana shan iska sai ce Allah mun nagode kuma yana cikin bauta babu da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu biyayya ga Allah madaukakin sarki sai mutu ya ce nagode to wannan ba ita ce godiya ba gode ma Allah da zaka yi shine ka ka bauta ta mushi to kaga nan wannan aya tana karantar da mu kudura ta Allah madaukakin sarki Allah shine yake kashewa Allah kuma shine yake rayawa to saboda haka ashe cikin rububiyya Allah madaukakin sarki ta kashewa da rayawa kada ka sake shirka da Allah ta same ka wajen bangaren ka rika tunanin wai wani zai iya kashe ka ko kuma wani zai iya raya ka wannan karhi ne na Allah shi kadai mulki ne na Allah madaukakin sarki wanda babu wani wanda yake da ma'ana kadariya tashi ko kuma wani iko nashi ko kuma wani hada nashi a ciki babu wani na kusa ko na nesa Allah madaukakin sarki yake cewa annabi ya ba mu labari cewa babu wata rai da za ta mutu har sai ta cika ajalinta lunwashi wanda Allah madaukakin sarki yace za ta yi lunwashi misali a ce ɗari kaza ne dubu kaza ne sai ta yi shi saboda haka shi yasa za ga cewa a wani hatsari na jirgin sama ko a yi hatsari na mota ko wani mota ma ta zo ta bi ta kanshi yana nan da ran shi kadariya ta ubangiji subhanahu wata'ala ajalin shi ba nan yake ba ajalin shi yana nan bisa gado a nan zai rasu ko wanda zai je yaƙi ya yaƙi a nan ya yaƙi a nan ya ga irin mace-mace iri-iri amma dai allah bai sa zai rasu a waɗannan wuraren ba a gado zai rasu da saboda haka kadariya ta ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar banu isra'ila ba don komi ba illa don ya maido su zuwa ga hanya banu isra'ila suna daga cikin bayan allah wanda allah ya musu ni'ima da abubuwan da muka karanta sati wancan da ya wuce ni'imomi ne wanda allah maɗaukakin sarki ya musu ya sanya musu annabawa a dalilinsu ne allah ya kashe fir'auna kuma allah ya sanya musu abubuwa za mu ga kuma wasu ni'imomi daban-daban wanda allah ya musu amma duk da haka ba su da aiki illa saban Allah maɗaukakin sarki to saboda haka dukkan ayoyin da muke karantawa suna karantar da mu ne kada mu sake mu yi mu'amala ko kuma mu'amala da ubangiji ta kasance irin ta banu isra'il yadda suka mu'amalanci ubangiji ya musu ya ƙara musu ya koma musu ya sa musu annabawa ya sa musu duk wata ni'ima da ka sani ta duniya allah ya yi ma banu isra'ila amma kuma babu wanda suke sa'a ma sai Allah kina a matsayin ka dan adam Allah ya yi ka yayi sama da ƙasa dan ka rayu yayi duk wasu ni'imomi ya sabko maka addini dan ka yi aiki da wannan shari'a dan ka samu gidan aljanna duk wani abin da kaga Allah yayi ba dan shi bane a'a dan mu ne mu karan kanmu to saboda haka ashe ni'ima ubangiji kada ta samu musa'a ma ubangiji abin da ya cancanta ya kamata da duk wani musulmi duk wani mutum mai hankali ni'ima ta Allah madaukakin sarki ta taimaka mishi ne wajen bota ma Allah kada ya kasance mutum lokacin da kake talaka lokacin da da kyal zaka samu abin da zaka ci da kyal zaka samu abin da zaka sha da kyal zaka sa kana bin Allah so da kawa sahu na gaba komi da kai aikin aiki na addini lokacin da duniya ta bude ka samu ni'imomi na ubangiji madaukakin sarki ga suna a gabanka shikenan a same ka sallah da kyal a same ka wajen karatu da kyal a same ka zuwa wa'azin ma yanzu yayi wuya harakoki sun yawa bakka da lokaci to wannan bai dace ba duk wani mutum mai hankali ya kasance kamar haka abin da ya dace abin da ya cancanta Allah yana ƙara maka ni'ima kuma kai kana ƙara bin shi wannan shine abin da ya dace idan kuka dibi a ni'imomin Allah da ya ma ɗiyan adam babu ni'imar da ta wuce ni'ima ta annabta ni'ima ta annabta ba wata ni'ima bace za a ce dan wane ko kuma sai a kabila wane a'a Allah kawai diba wake wanda ya ga dama ko aya yake sai Allah ya zaba sai ya ce wannan annabi ne to babu ni'imar da ta wuce wannan to annabawan Allah babu wanda ya kai su bin Allah madaukakin sarki ba don koyo ba illa sun kai ƙololuwa wajen godiya ƙololuwa wajen bin Allah to saboda haka ashe bawa idan kana so ka kusanci Allah madaukakin sarki to duk halin da ka kasance ni'ima kada ta sa ka shagala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lal faqru akhsha alaikum bana yake ga wa sahabban shi bana muku tsoron talauci dan wani bai da abincin da zai ci wani bai da kayan da zai sa wani ma ya mutu wani sahabin irin likafanin da za a sa babu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duka bana ji muku tsoron waɗannan abubuwa yace walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda nake ji muku tsoro Allah ya bude muku duniya arziki ya zamanto kuna munafasa tsererenku wajen neman arziki ne kamar yadda mutanen da suka yi tserere wajen arziki suka bar Allah Allah ya halakar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi yake ma tsoron al'umma shi amma ba talauci ba ko kuma wani abin da ya kama da wannan a takaice dai wannan ayoyi suna karantar da mu ni'ima da Allah ya ma banu Isra'il mu kuma ya zamanto izina a gare mu wannan ni'ima ta taimaka mana wajen bauta ma Allah mu da kusin sarki abinda muke na daidai ne Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda yake na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah